اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من وهم الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وهد أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك واجب علينا منك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر عنك ما علمتني وأقول غير عندك من زين ولا تنسوا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الله يقول منيبين إليه don masu komawa zuwa ga Allah ta'ala ai raji'i na ilai daga alaba ne ni ina ba ni bi na ilai kuna masu komawa zuwa ga Allah ta'ala su ba a mara yi cikin abin da ya umarni da shi wanda an hura abin da ya hanyar gare shi wannan kalma ta mulki na hadu ne fa'idin akim hadi ne na fa'idin nan na akim da aka ce ba a kirwa da haka jini hanifa ya rasulallahi ka tsayar da fuskar ka zuwa ga addinin Allah hanifa kai ma ina kana min karkata ce zuwa ga addinin Allah ai a kalis dinaka lillah ka tsarkake addinin ka ga Allah anta wa man tabi'aka da kai da wanda ya bi ka to sai aka yi hali ana aka ce domin bi da ai kuna masu komawa zuwa ga Allah wattaquhu ma'anar munibin da zai ai a kimu wuju hakun kenan inda an kawo shi da gurin jabe a nan inda an ce muniban ilai to ana magana da manzo Allah shi kadai kenan amma farkon fa'idin aka sai ba a kin waje haka aka magana da manzo Allah shi kadai shi ya sa imamu jalalin ya kaddara cewa an tawamanta ne aka saboda a gaba an yi magana ne ba shi ne jami da to aka yi muni ba ce ne ko sai a wani hakim a babu da na mutane to amma duk da hali na fa'idin ya zo da cikin jama'a to dole ka hakim da haka a kaddara cewa an tawamman tabi'aka kuna masu ni kauya kuna masu kodawa zuwa ga Allah ta'ala ma'anar rubi na al'aqimu ku tsayar da fuskokinku ga Allah ta'ala ku zo da shi kadai wadda ku kuma ku ji tsoron ku ai kafu wa aqimu salata kuma ku tabbatar da sallah wala ta kunu min al-mushriki ba kan ku zama ku da cikin mushrikai ba ku ga kuma ka na'am من الذين ظهروا دينهم وقالوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من الذين فرقوا دينهم بدلوا لإعادة الجاري وأن من الذين بدلوا شيئا من المشركين كم تماما تولى كم مشركين من الذين فرقوا دينهم كم تماما رسولا ذكر لك الدين باختلاف تقطع قاوته مما يعبدونه تشير أبو تركيا وزامته وانتنا بوسا وقواك وانتنا بوسا ومانا wani suna bautar ruwa wani suna bautar shanu kai akwai masu bauta wa tsirrai ma da bishiyoyi duk sun rarraba addinin su kowa yana bauta wa abin da ya ga dama to su kar ku zama to da shi ɗaya daga waɗannan wanda suka babbanta ababen bautar su wa ku wa kawo waɗanda suka zama ko shiya'an kungiya kungiya ai firakan suka zama firka firka fi zalika cikin bautar koma bayan Allah kullu hizbin kowane jama'a minu daga cikin shi'a din nan yamma da zai faru da suna masu farin ciki da abin da yake wajen su na wannan bauta da suke yi ai ba su nuna suna masu farin ciki da wannan wannan bautar da suke wa gumaka ko ba bayan Allah kalmar shi'an yana magana ne jama'a mabambanta ana aka samu shi'a din jama'a aka ce shi'a din guda ne kamar jama'ar wani to shi'a ne ibn jami'a na shi'a kungiya ko jama'a ta mutane masu yawa to kar ku zamanto wanda suka zama mabambanta cikin abubuwan da ta daban-daban kamar da kamar suke yi وفي قراءة السورة قراءة لابد خالقون إلى فرقان ذلك لو ما أنت من الذين فرقوا دينهم فأولئك أنت من الذين خالقوا دينهم أي تركوا دينهم فكما أجير الله الذي أمروا به وذاك أمرتهم به شيء أجير المسلمين فكما فرقوا دينهم ثم تأتينا وما أنا يأبدك كلامه يكفي خارج من قبل الأدب العسلي والمكفر الجاهلية في دراسة الله التي فقد الناس عليها إذا الدين الله لا قوة لأهل الجميع الذي أحد وبينما الله يسوى كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه هو لا من أيوة أنا أيوة الذي الدين المسلم وإن يكون فيها فإنه دعوة يهودا التجريب inda kawo da nasaratar da shi in majusawa da majusantar da shi amma dai shi din an haife shi ne musulmi a duniya nan daga baya da shi har mutum canza masa addini to saboda haka kan kuma sun zuka da su wanda suka rabu da addini na asali allazi bi hukumi rubi wa ta ka umarce mu da shi wanda ba ta da Allah ko mu wa ila wasanna fa qawmun ta'awrafahum ilayhi wa ilayhi ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون Allah ya ce wani damar ka za mu zuru idan wata cuta ai shiginin tsananin yunwa ko kalli ko talauci matsar nasa ya shafi mutanen maka aikin fara makar da aure ko lokacin za su kira ubangijin su roƙe da shi kadai muni fira suna bautar komawa an raji ina ilai zuwa gare shi duna gari a wannan yanayin ba sa neman wani Allah ya taimaka musu idan tsanani ya yi tsanani ko suna manta da duk wasu ababen bautar sai su koma su riƙe Allah shi kadai suna roƙon sa kuma idan a zaɓa wani rahmatar sannan idan Allah ya ɗanɗana musu wata rahama daga gare shi idan fari ne ya game su bilmatar zamani da su ruwan sama idan jinya ce ko annoba ta game su sai ba su lafiya da ce rahmatan in talauci ne ya game su sai ba su arziki shi ne rahmatan ko ba wani irin zurrun ne na cuta ko jinya ko fari ko yunwa to idan Allah ya baddala musu da abin da yake na alheri za ka rinka mun da wasu jama'a daga cikin su mushriku na suna yin shirka da nasihu ga ubangiji sai su koma ba mun koma kan su manta da lokacin da suka yi matsaloli ba Allah kaɗai suke roƙo shi kaɗai kuma suke bautawa amma idan ya yaye musu wannan hukuncin ko wannan cutar ko wannan yunwa ko wannan talauci kuma sai su koma su dinga shirka suna bauta wa mutum يكفروا بما آتيناهم يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون الله يكفروا بما آتيناهم to zai yi ta kafin cewa a dalilin abin da muka ba su na wannan rahama da jin kai wani da biyu tare da wannan umarnin ana nufin tsoratarwa ne kamar imanin ma shi to ku aikata abin da kuka ga dama kowa ya zai abin da ya ga dama akwai tsoratarwa a cikin wannan to ya kuru lamun amuri to zai yi ta kafin cewa Allah ta mutuncewa cewa Allah بما آتوا لهم أجولا أظن بما تدور من الرحمة وتمتعوا أن لا يجلسوا لجائك الدنيا وقوم تعلمون في الأرض كلهم آتوا تمتعكم على شمعون من جلائناكم يا ذلك على الجلائن جلائن بريان الدنيا ولن تغلق جلائنك الدنيا فإنه بس أشمعون من جلائناكم ومن ذلك تعليم كتاب لا مرحبا بسرور الآية من ضرركم amma fara ta da wani farin ciki da ƙarshen ka zai komo da cuta ne duk wani jin daɗi da ƙarshen ka zai zama allaka da azaba wannan ai ba jin daɗi ba ne fihi al-qawlu ibtibatun an al-ghaibati akwai waiwayawa ga barin gaiba da ana magana ne da waɗanda za ka yi yasuru ma ajaina ko kuma ka dawo ana bincike da sahaja ka ce ba ka matfa'u ku ji daɗi ku farko ka ta'alamu da ba farko ka ya'alamu da ba an yi iltifashi an al-ghaiba da can ana magana da zamirin ga'i ko kuma idza azaqahum ba idza azaqahum ba idza fariqun minhum ba minkum ba بربهم وبربكم بما آتيناهم بما آتيناكم أما ذاك الوقت جميع كتبه فتعلمون تتنظف لن أن الالتفات عن الغيبة إلى الكتاب دوا فزنشيز وأنا أكي مغلاني saboda ana magana da kasuwa maka kasa yi tsammani da wasu mutane daban ake ba da suwa sai aka cika da kasabai da masu ukar lokacin alamu
أمننا عليهم سلطانا فهو na'am Allah yake a يتكلم بما كانوا به يشركون manzalina alaihim sultani an fidnan jimala hamzatul inkari ko dai mun saukar muku da wata hujja ne wa kitaban da wani littafi wa huwa wannan littafin ya takallamu yana zance takallamu jilala zance na jilala nuni littafin yana nuni da ma kawo ga abin da suka kasance yi shirku da shi suna tarayya da shi wai wannan bautar gumakan da suke yi da kafin cewa Allah da shirka ko dai suna da wata hujja ne ko wani littafi da muka saukar musu wanda wannan littafin shi ne yake magana yake ba su umarnin zai zama na wani Allah ai wani istimali ya amuru wani da shiraki littafin nan da muka saukar musu ko shi ne yake umarta da kawai cewa Allah to amsa dai la ba su da wata hujja da dai ke musu dilala ga wannan wani Allah kuma ba wani littafi da Allah ya saukar musu wanda a cikin sa yake yana da abu kaza tarayya a wannan wani wani ba a zama nan na وإذا أذكر الناس رحمة فرحوا بها وإن كلهم كريعة لما قدمت أيديهم وإذاهم يخرجون
Allah ya ce wai za a matsalar nasa rahmatan idan muka ɗanɗana wa kafiran makka wa yawan da wani musu rahmatan rahama ya ce maka wata ni'ima fari huji ya ko su farin ciki da ita zai kai su da murna Allah ya ba da ruwan sama bayan da an yi mama da fari ina fatan an gane amma kuma fara batsari farin ciki na takama maimakon a gode wa Allah a bauta masa shi kadai inda shi ne ya ba da wannan ni'ima da wannan rahama sai ku cike kuma da tatsama da farin ciki ai bakare shi da ujubin jiji da kai wa kibir da girman kai fa yusafiquna sai ku juyar da wannan ni'ima shi ma ya gabi buhu ta'ala shi abu da yake kusa da Allah ta'ala illa shi a yaba su maimakon su yi amfani da lafiya wajen bauta wa Allah sai kuma su shige da gwamna wajen Allah. Idan ruwan sama ya wasu suka yi noma suka samu abinci suka koshi, maimakon su gode wa Allah da ya amsa za su zo da mana shi kadai, sai kuma su shige da aikata abin da yake zuwa kayan shi ne shirka. Walau farin ruhiya da in yi farin ciki da wannan ni'ima, farin kururin farin ciki na murna da sarrafuwa da sun sarrafa wannan ni'imar, sai ma yurbi shi abin da Allah yake yarda da shi. amma da yake su masu girman kai da titi da kai da mutuncewa ubangiji sai ku juyar da wannan ni'imar zuwa ga sabon Allah wai su sun sai ya fi idan kuwa wani tsanani ne ya same su bi ma kaddamat aidihim a dalilin abin da hannayen ta gabatar na sharri izahum yayin nan su ya kalatu da sun tsebe kauna daga rahmar Allah ayyai azuna min rahmat ya kaga sun shiga damuwa sun zama abin da wakili ومن شأن المؤمن إن كان مؤمنين يعني كلمة المؤمن أن يشكر يقول الله إن دميمت يعني نعمة الله ويرجو ربه كما يدل قولنا يا يوم أن جد عند الشدة لوكة الألم فأما سوء صاحب المؤمنين don ni'imar ta babu ne zo ko a gode wa Allah abota masa shi kadai sai a fige da girman kai da jiji da kai kamar da ba su ce da iyawar da ba su in kuma tsanani ya zo to ba su kaunaci ko wajen Allah ba sai kuma a dinga kama kame tsakanin muminai a wajen mai ba أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Allah sai kawo kawo dan ya zo yanzu kafin su ba su sani ba ba su san cewa Allah la ya mutu rizqa hakika Allah yana shimfiɗa arziki ayyu wasi'ahu yana yalwata shi bi man ya sha'u ga wanda ya ga dama ba imtihanin domin jarrabawa wa ya kadiru kuma Allah yana kunta ta arziki ayyu li yurayyuhu yana kunta ta shi bi man ya sha'u ga wanda ya kushi ma ibtila'a da jarrabawa da yalwa ta arziki da kunci na talauci duka jarrabawa inna fi zalika hakika cikin yalwa ta arziki ga mai arziki da kuntatawa ga matalauci da ayati akwai ayoyi da suke nuni ga kaɗaituwar Allah da kudurar Allah amma fa ne kawai yuɗi nuna ga mutanen da suke ba da gaskiya bai haɗa waɗannan ayoyi na Allah فقال ذلك القربان فعلم بلكم بأحسن والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون Allah ce ba a ci zarko ba haka ruwan miskin ka ba wa ma'abocin kusanci ai alƙaraba ma'abocin kusanci na dangantaka ta jini ɗan uwanka na zumunci kenan ka ba shi haka wani haƙƙin sa nuna zirri na yi maka alheri wasu ya kuma kuma haɗar da zumunci duk ɗan uwa yana da haƙƙi a kan ɗan uwansa ya yi masa alheri kuma ya dinga samun masa da zumunci wani miskina kuma ka ba miskini haƙƙinsa sai da Allah ya arzuta ka kana da wadata to idan akwai miskini da kai- da yake makotaka da kai ko ko yake mu'amala da kai ko ya ga wucewa ko ya ga wajen ka neman taimako to wannan aya ta nuna yana da haƙƙi a cikin abin da Allah ya arzuta ka ka ba shi haƙƙinsa in Allah haƙƙi ma Allah ya kira fa'atu zal qurba haqqahu والمسكين ده مسكين وابن السبيل ده كان تفلت شيء المسافر مكبي كباش حق سبيل صدقه لا صدقه idan dan uwa ne ka bashi haƙƙin sa na zubunci idan miskini ne da matafiyi ka bashi haƙƙin sa na sadaka wa ummatul nabi al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tubu lahu ma tubi ne gare shi fi zalika domin aya tana magana ya da manzo Allah a zahiri ta yi magana ya da mutulatin fa'ati zan qurba bai ce fa atu zan kurba ba ka bawa ya rasulullahi ma'abocin zumunci ka ba shi haƙƙinsa na zumunci da na alheri to shi ma miskini da ɗan kafanki wata ne ka ba shi haƙƙin ana magana da manzo Allah amma al'ummar sa ma sun shiga lahu sun yi bi gare shi fi zalika cikin wannan imamu sawu yace hadhihi al-ayatu wannan aya tana magana ne fi sadaqati tadawwi cikin sadaka ta nafila duk da an ce fa'ad zan qurba haqqahu tana magana ne ta sadaka ta takawuyi la fi zakatul wajiba ba tana magana cikin zakka ta wajibi ba da annan surata makkiya domin wannan sura suratul rumi makkiya ce a garin makka aka bautar da ita kafin hijira wa zakatu kullu bakti tarati saniyati min hijrati bil madina idan ko zakka an farlanta ta a cikin shekara ta biyu bayan hijira bil madinati a garin madina shekara da aka yakin badar shekara ta biyu bayan hijira a shekara aka farla da zakka to a nan aya tana magana ne a ba shi haƙƙin sa na sadaka ta tatsuwi zalika kaimu lil ladina yuriduna wajha Allah ba da haƙƙin zumunci da haƙƙin mulkini da matafiyi wanda guzurin sa ya kare yana neman taimako wannan shi ne wani alheri ga wanda suke neman yardar Allah ai sawabu suke neman sakayyar Allah ta lada bima ya alamu ya amalu da abin da suke neman sakayya da abin da suka aikata wa ulaika waɗannan masu ba da haƙƙin zumunci da haƙƙin mulki da matafi kuma zuhudu da sune masu da bauta a ranar layar ai alfa'idu da masu samun babbar rauni kuma a وما آتيتم من ربا لتوفوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضحكون Allah ya ce wa ma ajatu min riba duk abin da kuka bayar yin riba na biki da kuke yi riba da kyauta kuna neman in an tashi a ƙara mu wannan ba ribar kasuwanci ake magana ba wa ma a shi yasa ba a kawo ta da wuri da alif ba wa ma ajatu min riba duk abin da kuka bayar na riba biki da kuke yi ko ajin بأن يؤتي شيئا يؤتي جوابه ولا وهبة كونا أو هدية أو هدية أما أقول شيء ذا بال يطلب أكثر منه domin ya nemi mafi yawa daga abin da ya bayar bikin wani ya tashi ba zan bashi gudun mawa da niyyar ni ma ina wa ya tashi in ya zo ya linka ma abin da na bashi fasumiya kisimin fasuluni sai aka ambaci wannan suna na ribar da suna abin da ake nema yanzu ziyara shi ne ƙari in mu'amalar cikin mu'amalar dama dama zuri ba shi ne ma'anarsa ƙari abin da kuka bayar yunibar na ƙari amma ma'anarsa na neman ƙari abin da kuka bayar suna neman abu ku ƙari yardu ko yarguwa a wannan kira domin ya ƙaru sai abuwa da za a ci dukiyoyin mutane a rufi da wanda kuka ba su to wannan abun fa in dai da wannan niyyar kuka bayar dan ya samu wato da abin ya karu an tashi ba ku a ƙara muku a kan yadda kuka bayar to bala ya rubu wa lahu baya Allah ya la ya rubu baya Allah inda Allah a wajen Allah ai la ya rubu baya tsarkaka a wajen Allah ai la sawaba bi babu lada a cikin irin wannan kyauta wanda kuka bayar don biki ko ajo babu lada lil mu'tina ga masu bayarwa saboda ba kun bayar ne don Allah ya ba ku lada ba kun bayar ne don kuma in an tashi a kalamu amma adalin yin zakati amma abin da kuka bayar na sadaka nan an kira sadaka da tsawuyi da sunan zakka kowanne yana ɗaukar kowanne turidu da kuke neman wajen Allah yardar Allah biha da wannan sadaka وأولئك كلهم إنما رباط صدق أجر الله هم المفجرون كل واللقيا ثوابهم لا دم ومؤفون أبا واللقيا ومشرفون ذكر فيك لقيا ثوابهم لا دم بما أرادوه أن يمد أقول لك لكيش عوجا الله فيه أتكف اتفاق أن الكتاب شيكما وأن الغيبة دا أنا دا أنا كتاب وما آتيكم من زكاتكم litarbu ko babban aikatan yin riba ana magana ne da mukadamai da aka zo ƙarshe kuma sai aka ce gumu su ne ba ku ne ba ba an tumul mutu kuna ba za ka ce kawai ga ko hukumul mutu kuna ka ga yake da mashi an yi kitabi ilan laiba Allahu nabi yau imamu kawu yace ma'anar wato wannan aya أشار بذلك إلى أن هذه الآية إمام جلال ليس بأن يبدي شيئا يبعد ولا أبقمي أدوم أن تاشي أقال وطن ويما إشارة ليس ولا إلى أن هذه الآية إذا ولا الآية تاسو أني فيه بطي الثواب لكن كونتر دعاكي أنا لمن تاكي وأنه تاكي إجابة أمتين إذا تيجبت الثواب kyauta ce amma kana neman a ba sakayya kamar masu yin biki ke ko masu yin aji yana zubawa shi ma in nasa ya tashi shi ma a saka masa ko kuma mutum ya taso daga ƙauye ya kama kaji ko zabi ko wani wake ko wani hatsi yana so kuma ya tashi komawa ka ba shi riga aska biyu ko ka saya masa takin zamani ko ka saya masa fesa tsabe zai yayi kadada da shi to kaga wannan kyautar da ya kawo ya kawo ta ne da niyyar a masa sakayya to wahiya abin da ake ce mata hibatu sawabi kyauta da aka yi don neman sakayya an yuri da rajulu bi hadiyati akthara minha mutum ya nemi mafi yawa daga abin da ya kawo bai hadiyarci da wannan kyauta ta ba abin da ya kawo bai kai abin da yake nema a wajen wanda ya kyautar waliya makaruwa su fi haƙira irin wannan kyautar makaruhi ce a cikin haƙƙin mu al'ummar mu zamani wa amma fi haƙƙihi sallallahu alaihi wasallama amma a cikin haƙƙin mu zamani sallama fa muharramatu babar haramtawa ce a wajen mu makaruhi ne gara ka kai abin ka kasuwa ka sayar ka je ka yi bukatar ka zo ka kawo mutum a kuma ka sai kana neman wani abin da ya fi abin da ka kawo wannan makaruhi ne amma ba haramun ba ne amma a hakkin manzon Allah shi an hana masa da kaulihi ta'ala fa wa qadan Allah ta'ala da yake wala tamnun tattakali wala tamnun karkai baiwa karkai kyauta ya rasulullah tattakafin kuma kana neman yawaita abin da ka bayar shi an haramta maka mu kuma makaruhi ne amma a mazhabar mu kama da shiya a hukuncin kamar yadda malam zai kawo a duk iri ɗaya ne wal hukumu fiya hukunci cikin irin wannan kyautar idan waka in har ta abu in har baka gane cewa yana da buƙatar wani abu a wajen ka ne yasa ya kawo wannan kyauta ba sai da ka yanke kaji ka shafa mai sannan da ya tashi komawa ƙauyen zai ce maka to ai ga abin da yake nema yanzu hukuncin wannan kyauta ta sa wannan kaji nasa da kayan ta cinye tunda ta riga ta abu annahu idza sharada alaihi thawaba tun farko in ya sharɗanta masa yana neman sakayya ne kuma kai yadda ka karɓa ka ci lazima hujjaku ya zama wajibi ka bashi abin da ya nema tunda tun farko da ya kawo ya gaya maka ga abin da yake nema kuma kai yadda ka karɓa ka ci wannan wajibi ka ba shi abin da ya nema kamar kun yi ciniki ne wanda ne ka ji alai in bai tantanta maka komai ba sai kana tsammanin kawai ya zo da saboda zumunci ko mutunci da yake tsakanin ku ya kawo ma sai da ya tashi tafiya kuma sai ya bujiro da bukatar sa to bala ya zama a wannan yanayi ba abin da ya zama wajibi ga wanda aka yi kyautar nan illa da ku kimar ya sai dai ya ba da kimar abin da aka kawo masa sai ya lissafa kajinsa guda nawa ne guda biyar ne in an kai su kasuwa nawa ne kudaden su kowane zai yi dubu biyu da zai ya take dubu goma sai ya bashi in ka nemi tudu amma in misali shi wanda aka yi wa kyautar domin rabu sawabu ya daga wanda ake neman sakayya ne min al-mahudi wa daga wanda aka yi kyautar ka mishi la min gani li fakiri ba wai mawadaci ne da ma ya mulmulo kyauta ya kawo fakiri ba dama wannan baya tunanin zai taka masa da abin da ya kai abin da ya bashi ko mai kuɗi ne ya yi wa talaka kyauta kaga ba maganar ya kawo ne wato hibatu tsawari zan Allah ba kai amma in ya zama mai karamin ƙarfi ne ya kawo wa mai babban ƙarfi kuma sai daga baya aka gane cewa ya ba da kyautar nan ne fa dan in an tashi a saka masa da wani abu to wannan in baka sani ba ka karɓa za ka biya shi kimar abin nan in kuma ka sani tun farko da sharadi wajibi ka ba shi abin da yake nema ka bar jirgin rukuni sai dai in ya shakanta maka ga abin da yake nema kamar da bai sala yace da tun farko kar ka karbi kyautar shi da dama da in ma a sabar kimata au ya rudda hibata ko zai ya saka masa da kimar abin da ya kawo ko kuma ya maida masa kyautar in ko ba haka ba to wajibi ne ya ba shi abin da yake nema وما عليكم من الله
الذي خلقكم ثم خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم فيما هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون
Allahu ladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku ku ɗan adam kuma khalaqakum sannan ya arzuta ku tun daga numfashin da kuke sha a rayuwar duniya har zuwa nonon uwa da jariri yake sha har zuwa abincin da ya fara shi da ruwan shansa da abin da ya mallaka a duniya na sutura da iyali da mata mata da gidaje da duk abin da ya mallaka a rayuwar duniya duka Allah ne ke arzuta bayansa da wannan arziki shi ne ubangiji da ya arzuta ku Allah da zai halaka ku shi ne ya halice ku sun ma da kuma sannan ya arzuta ku da duk abin da kuka samu a rayuwar duniya sun ma yumitu kun sannan Allah shi ne zai kashe ku sun ma yuhiku sannan shi zai raya ku a ranar lahira hal min shurakaikum mai fa'alu min zalikum min shay' hada shi min shurakaikum daga cikin ababen tarayya na ku kuma kan da kuke bautawa imma asharakum billahi daga waɗanda kuke tarayya da Allah da su man yafa'alu min zalikum min shay akwai wanda yake aikata wani abu daga cikin wannan abubuwa akwai wanda ya halice ku a cikin gumakan akwai wanda yake arzuta ku akwai wanda yake kashe ku akwai wanda in kun mutu zai raya ku amfani la ba wani gunki da zai iya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa sai Allah ta ce kuma har mu sarki ya tabbata da Allah wanda yake da ikon yin halitta yake arzuta halitta yake kashe halitta kuma yake raya ta a ranar tashin alkiyama wa ta'ala Allah ya ɗaukaka amma yushriku da abu da yake tarayya bai yi gare shi subhanahu wa ta'ala وعاد فساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
نعم التي ظهر الفساد في البر والبحر الفساد قرنا ظهر يا بينا كسب قرنا كلام شيء مذكرين dole a wajen suke kiranta da sunan mace a ce barna ta yawaita ko barna ta yi yawa ko to a larabci alfahar din namiji ne shi ya ba ce zahararci alfahar ba ba ta mutane a fi'ilin aka ce zahar alfahar barna ya bayyana bilbari a doron ƙasa ai alkifari a dazu wato a fakai bi ƙahatin matsari a dalilin fadin nan na ruwan sama wakilatin labari da kuma kalancin tsiro da shuka ko an yi shukar ma ƙasa ba ta ba da abin da za take bayarwa lokacin da mutane da yawan da karnawa walba da haka nan barna ta yawaita a cikin kogi ai albiladu garuruwa allati ala alal anam wal bakin korama barnan nan ta bayyana da killatu ma'iha da kalancin ruwan wannan korama ko ruwan wannan kogi bima ka gabat aidin nasu a dalilin abin da hannayen mutane ta aikata min al-ma'adi na samu wato barnar da ake yi sharrin daga natija daga sakamakonta yana bayyana ne a inda ake noma da kuma a cikin koyi masu barnar suna barnar su a inda suke yi to amma sharri da illar barnar baya bayyana sai a gonaki da kuma a cikin ruwa barnar da suke yi na sabon Allah sharrin da yana bayyana ne filbari a cikin abin da ya shafi gonaki wani bahar da kuma abin da ya shafi kogi duk a dalilin abin da mutane ke aikata wani alba'azi na samu yuzi kaunin domin Allah ya ɗanɗana musu bin yaɗi wa lullu da yuzi kaunin domin mu ɗanɗana musu ba abin da zai amiru shashi abin da suka aikata na sabon Allah ai ma'aikata dan tsana mu da shaji abin da suka aikata shi ne kuma da kubar abin da suka aikata sai a hana musu tsuran ƙasa ko a hana musu ruwa mai yawa na kogi wanda za su yi amfani da shi da Allah wani kila cewa su yanzu da za su komo gaban wannan sako su gyara halayensu su ma sai mu dawo musu da albarkar ƙasa da kuma albarkar ruwa ai yanzu da jama'a ya tubu na wata kila ko sa tuba su gane farnar da suke yi ne ta jawo tawaya ta amfanin gona ta jawo tawaya na ruwan kogi sai a ce ai ruwa yanzu ba kamar da ba ko kuma idan farnar ta yawa sai Allah ya fako ruwan kuma fiye da yadda ake bukata ya zo ya rushe gidaje ya cinye gonaki shi ma duka dai ka ga zahar sabu silbar wal ba na'am
اذكروا في هذه فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين Allah ya kullu jiru fil ardi kullu ka ga wa kafiran maka ya rasulullah jiru fil ardi annabi ku yi tafiya a ban ƙasa ku je ku ga irin mazaunin adawa da samudawa da mutanen annabi lutu da mutanen fir'auna da jama'a fanzuru ku duba da idan basira kai fa kana ashwatu madina min qabl yaya alshan waɗanda suka gabata ya kasance kana kawai mafi yawan waɗannan al'ummai da suka shuɗe gabaninku sun kasance mushriki na masu shirka ne masu tarayya ga Ubangiji. Fa uhuliku sai aka hallaka su bai shirakihim a dalilin shirkar tasu, wa masakinuhum amma guraren zamansu, wa manazilahum da gidajensu, kawuyatun tana nan mawafanciya ba wanda ya ƙara zama a ciki tun da aka hallaka su, tsawon shekaru da dubban shekaru da ɗaruruwan shekaru. Tana nan kawuya, kufayi, fanko, mawufanciya kamar wata aya da Allah yake cewa fatilka buyutun khawiyatun bima zalamu ga gidajen su can ai kun sani tana nan mawufanciya ba wanda ya ƙara zama a cikin ta har yanzu bima zalamu a dalilin zaluncin da suka yi na kafirci fa aqim waje haka fa aqim waje haka liqim al-qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu يوم لا مرد له من الله يومئذ يستدعون فأقم وجهك للدين القيم أما يوم يتولى كلمة فأقم وجهك فأقم فأقم وجهك للدين حنيفا don kuma bakin waje haka da jirin ƙayyini ya rasulallah ka tsayar da fuskar ka da jirin ƙayyini ga addini madaidaici kar ka raba addini biyu kar ka bauta wa ababen bauta mabambanta ka tsayar da fuskar ka ga addini mai da shi ne dinin islam da addinin musulunci min kabri an ya ce yau tun gabanin wani yini ya zo yinin da lamarar da lahu babu juyawa gare shi min Allah a wajen Allah yinin nan ya zo to shi kenan kuma an shige shi kenan har abada ba wani yini da zai kara biyo bayan sa huwa yawmul qiyama shi da yin nan na alqiyama to yawmin din a wannan ranar ya saddaquna mutane za su rabu da juna za su daddare fi idgamu sa'ifin asali ya tasaddaquna lil asali sai aka yi idgamu sa'if fi sadi a cikin shaddi zama ya saddaquna ay ya tafarraquna za su wawwatse ba da hisabi bayan gama hisabi wasu daga ciki ilan da zai za su zuwa aljanna والنار وكما لا تقوى وجه كلمة يصدقون أهل لك أصدعوا أجوة وكيتوة فاصدع بما تؤمر دع الله يجي فتعجي قرسيا أقول لك أمر جيكا وأنا متعني ذات جاري فريق في الجنة وفريق في السعير من كفر
من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يوعدون الله يقول من كفر هو اللي كافر سوى الله فعليه كفره مسيفة كافر ذات الآلي أخذني أي وبال كفره مسيفة النظر كافر الناس ذات الآلي لي أخذني وهو النار مسيفة كافر بيدة الله ومن عمل صالحا وان ده aikata kyakkyawan aiki yayi imani ya bi Allah fa da an kuzi yamhaduna suna shimfida wa kansu ne shimfida mai kyau ai yamhaduna suna yin shimfida ne da abu da yake kawo ne suna an wasiquna suna kaka malazina hun gidajen su kai jannati a cikin aljanna daga sun shiga aljanna za su wato za su ganta a shimfide tun daga kofa har zuwa gidajen an musu shimfiɗa ta alfarma da suke takawa a cikin aljanna har zuwa gidajen ya tafi allazina amanu ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من قبله إنه لا يحب الكافرين يجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من قبله wannan muta'alliqun yasaddaquna da Allah ya ce yau mai zuwa rana yasaddaquna suna gallaba da juna liyajzi allazina amanu domin Allah ya saka waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata kyawawan ayyuka zai musu sakayya ne min fadlihi daga falalarsa ita ce aljanna an yusibuhum zai musu sakayya da gidan aljanna innahu kadari shi Allah la yuhibbul kafirin ba ya san kafirai musamman an je lahira ai ma'ana yu'aqibuhum yana musu azab min ayati ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من فضله ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته yana daga ayoyin Allah ta'ala alamomin kudurarsa da kuma kadaituwarsa an yurfilar riya yana aiko iskoki bi ma'ana arriha iska mubashiratu wadda take yin albishir ga 'yan adam bi ma'ana Allah yana aiko iska ne bi tubashira kun domin ta muku albishir bil matsari da ruwan sama lokacin da hadiri ya taso sai ka ji iska ta gabace shi tana kaɗawa domin mutane su yi farin ciki ruwan sama zai sauka wani zika kun kuma domin Allah ya ɗanɗana muku bi rahmati rahamarsa bi ha da wannan iska da ta taso ai almatsari shi ne ruwan sama shi ne rahama wani kisibi da kuma tsatsi shi ne amfanin gona wani tsajirar turku domin kuma jiragen ruwa su dinga gudana bi amrihi da umarnin Allah ai bi iradatihi da nufinsa ولتبلغوا domin kuma ku je ku dinga nema min fadli daga falawar Allah shine arziki bit dara da yin kafoni fil bahri a cikin teku sai an yi ruwa mai yawa ne kogi yake cika har a samu gudana da zirga-zirgar ruwa yin sa'a wato gilaken ruwa idan ruwa ya karanci to ruwan kogin ma zai karanta to kasuwanci da ake yi a gilaken ruwa zuwa garuruwa na bakin gabar kogi su ma za su karanta kaga talauci zai karu kenan cikin rahamar Allah in ya saukar da ruwan sama isasshe manoma za su yi noma makiyaya za su yi kiwo masunta za su samu kifi ‘yan kasuwa kuma da suke tafiye-tafiye a cikin jiragen ruwa su ma kasuwanci zai karu da zirga-zirga wannan duka rahama ce ta Allah ya yi muku wannan ne wala allakum tashkuruna wasu kila ko ko a gode wa hazihi ni'am waɗannan ni'imomi ya ahala makata ya ku mutanen makka da su wasu nuna zo ku zo ku kaɗaita shi shi ne gode wa ni'imar Allah da ya yi muku wala kadarkar nan
فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين
daukar na min ƙarfika rusula Allah ce wallahi haƙiƙa ya rasulallah mun aiko manzanni fa gabaninka ba a kanka aka fara aiko manzo ba kafin zuwanka mun aiko manzanni masu yawa ila qawmihim zuwa ga mutanen fa ja'uhum bil bayyinati manzannin nan sun zo wa al'ummar da hujjoji alwaziyati mabayyana ala sidqihim wanda suke nuni zuwa ga gaskiyar manzannin nan fi risalatin cikin manzancin su ilaihim zuwa ga wannan al'umma ta su amma a ƙarshe fa kazzabuhum sai waɗannan al'umma ta suka ƙaryata su fanta qamna min allazina ajramu Allah da sai muka azabtar da waɗanda suka yi zalunci ai a halakna muka halakar da allazina kazzabuhum waɗanda suka ƙaryata manzannin nan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce taimaka wa mu'minai alal kafirin akan kafirai kana ya kasance haƙƙan alaina haƙƙi ne da muka wajibta shi a kanmu bi ihlakin da halakar da kafirai shine taimakon mu'minai wa idda'il mu'minina da kuma tsiratar da mu'minai daga halaka wannan haƙƙi ne da Allah ya tsora wa zatinsa inda kafirai suka haɗu da mu'minai to haƙƙi ne Allah ya alƙawari inda sun suka sharaɗi na wannan jihadin to Allah zai taimaka mu'minai akan kafirai wannan haƙƙi ne in ji Allah Allahu allazi اللهم الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يسبحون الله الذي يربد الرياح الله شيء يكي أيقو لإسكا وتثير الصحابة تيكا مور أي جرجده أي تزعده تجرج باشي فيبسطه في الله يشمتق والنين جرجده في السماء أتكي السماء كيف يشاء يلدى الله يسوس من قلة daga kalanci wa kasratin da kuma yawa gwargwado yadda Allah ya kaddara ya so in hadirin zai yawaita sai ya shimfiɗa shi da yawa in kuma Allah ya so ya tsananta shi sai ya shimfiɗa shi kaɗan kaifa ya sha yadda ya gada mu wa yaj'aluhu kuma Allah yana sanya wannan hadari ko girgije ke safan wanda yake yanki yanki bi fatihi sinin ke safan wa sukuniya da kisfan ai kira'an yanki yanki mutafarriqa mabambanta sai kaga wani yayi yamma wani yayi kudu wani yayi arewa fataran fataran wada sai kaga ba mako na ruwan sama ai alwadu shine ruwa mai yawa kamar da bakin ƙwarya ya kurudu yana fitowa min kilali daga kankanin wannan hadari ai wasa tsaye a tsakiyar wannan hadari sai za a saba bihi man ya sha min ibadihi idan Allah ya kwararar da ruwan nan ga wanda ya so daga cikin bayinsa zahu da yayin nan waɗanda aka yi ruwan sama aka musu ruwan saman nan sai ka gan su yastabshiruna suna farin ciki ay yafrahuna suna murna bil madad da samu wannan ruwan sama wa in kanu wa in kanu min qawli an yunzala alaihim min qablihi lamublisin wa in kanu wa in bi ma'ana qad litahqiqi hakika kanu waɗannan da aka ruwan sama sun kasance min kabli kafin saukan ruwan sama min kabli an nazala alaihi kafin a saukan musu da wannan ruwa na sama min kabli gabanin ruwan sama wannan takidi ne sai an ce min kabli kuma aka maimaita min kabli ne to yana alfafa wancan min kabli din ne hakika sun kasance kafin a saukan musu da wannan ruwan sama da mugudufi na wallahi masu ɗebe ƙauna ne da samun ruwa har suna tunanin ko dai ruwa ya yanke ne bana kuma ko a fara amfanin gona za a yi saboda ruwa ya yanke can sai ka kuma Allah ya aiko ruwa maya maya kuma wannan amfanin ya kai sai Allah ya ce za can sun ɗebe ƙauna min qabli kafin zuwa ruwan sama ai ayi sina min inzalihi suna masu ɗebe ƙauna daga sakkowar ruwan sama kawai da za a sani فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير fanzur ka duba mana ya kai ɗan adam mai hankali ila asari rahmatillahi wa bi qira'atin ila asari rahmatillah fanzur ila asari rahmatillah ajra mutawalli kenan wata qira'a kuma ta zo da ismul jama'a na asari gurabe fanzur ka duba ila asari rahmatillah zuwa ga gurgur rahmar Allah in ka ce asari rahmatillah guraben rahmar Allah ai ni'imati ni'mar Allah da yawa bayan sa bil madari da ruwan sama in ruwan sama ya sauka mai yawa to ka fita bayan da ko daji ka je kai kallon rahamar Allah ka duba kaifa yuhi al-arda yadda Allah yake laye kasa ba da mautiya bayan mutuwar ta ayyubta bayan bushewar ta da kekashewar ta idan rani yayi rani in ka je jeji sai ka ga kamar ba ba a yi ruwan sama ba kamar ba a yi shuka ba ta tsiro ba kamar ciyawa ba ta tsira ba kamar ba a yi noma an girbe ba sai ka ga gurin ya yi fari fat ƙasar ta zama kamar toka ma iska tana ci ba saboda ƙeƙashewar ƙasa to amma Allah ya sauko da zamuna aka samu ruwan shuka shuka ta fara tsirowa in aka yi ruwa ka je ka ta yadda Allah yake raya ƙasa bayan mutuwar bi an tambutu za ka ga tana tsirowa yadda ya yi kore shan tsakanin ciyawa da shuka inna zalika haƙiƙa wannan ubangiji almuhiyin araba mai laye ƙasa la muhiyin mata wallahi mai iya laye matattu yadda ƙasa ta mutu ciyawa da tsiro suka bushe suka zama kalmami suka rididdige amma kuma ya raya ta da tsiro da shuka lalle ubangijin da yake da wannan iko la muhil mata wallahi mai iko laye matattu ne in an je lahira wa huwa ala kulli shay'in qadir kai ba la raya matacce kadai ba shi Allah mai iko ne akan dukkan komai wala yufa alkawu ko wala ilal kawu Allah ya ce wala in arsalna riha wallahi Allahu la mulkatin wallahi idan muka aiko iska ai mudirratan mai tutarwa ala nabatin ga wani tsuran ƙasa ai wahiyar rihu dubur da imamu sawu yadda an shige masa rihu dubur akwai rihu saba wanda ita ce take koro hadari ake samun ruwan sama akwai kuma rihu dubur ita kuma da da yamma take tasowa a cikin tsakiyar damuna in ta zo ta kada ta busa amfanin gona shi kuma sai ya yi ruwan tsorawa yana neman kekashe to Allah ya ce idan muka aiko irin wannan iska iska dubur mudirrata mai cutarwa a lalabatin da tsiran ƙasa fara'ahu idan manoma suka ga wannan tsiran musfara ya yi ruwan tsorawa bayan da kore shar in wani iska ta kaɗa sai amfanin gona ya koma ruwan tsorawa lazallu sai su kasance zalla ikiwanu kana ai faru da fara da zalla duk da ba ta duk aka wata kanin sai su zamanto min ba'adi bayan da wannan shuka tana kore yanzu kuma bayan ta zama mai ruwan tsoron a ba iskirari sai su zamanto ya kuna suna hutunce wa ni'imar da Allah ya mutu kafin ya aiko ni iskar ta ba ya ba ku ruwa ba har kun yi noma watakila har ɗan kaka ma ya zo gida amfanin da yake fara yi da wuri wani kun girba wani kun tsinka wani kun cira sai na ƙarshe ne da Allah ya aiko iska ta busar da wannan amfani yadda haduna ne wanda sai kuma su dinga jayayya da butulcewa ni'imar da Allah ya musu a farko da makarita wannan ruwan sama da farko suna murna za mu ya kabshuruna a ƙarshe kuma Allah ya kawo imtihani da jarrabawa ya aiko iska da ta busar da amfanin gonan ya koma ruwan tsorawa sai kuma su dawo ya tsoro suna butulcewa ni'imar da Allah ya musu da farko ta wannan ruwan sama fa innaka فإنك لا تطيع الموت ولا تطيع ثم الدعاء إذا ولوا مذكرين.
الله فإنك لا تطيع الموتى. لن يتوقع يا رسول الله ba ka iya biyar da matattu mutumin da ya mutu yana kwance a kabari kai kana nan ka sai za ka kira shi ya amsa ko ka gaya masa magana ya ji wa yanzu sun du'a kuma ba ka iya biyar da kurame kira taron kurame ko sun kai nawa ne duk kiran da za ka yi ba za ka iya biyar da su ba za mu yayin da su waɗannan kuraman wallau suka juya mudbiri da suna masu ba da baya in dai kuma ba kallon ka yake ba kana magana to ba zai iya fahimtar me kake ba wanda yake kallon ka ba sai wanda ya goge ya saba da ganin 'yan adam suna magana shi ma ba duk abin da kama da zai fahimta ba yana lura da bakinka ne ya fahimci wani abu da gaske abubuwan da kake bana amma taron kulame da suka juya gudubin da suka bada baya in za ka kwana kana kiran su ba za ka iya siyar da su wannan kiran ba a nan Allah ya kamanta kafirai da kurame ya kamanta kin sauraron su na wa'azi da kin jin abin da ake gaya musu na imani da abin da ake gaya wa kulabe in sun ba da baya wa ma anta bi hadhihi ummi وما أنت بهاد الأمي عن ضلالتهم إن تتبع إلا من يؤمن بآياتنا وهم مسلمون.
Allah ya ce wa ma wa ma anta bi hadhihi ummi an dalalatihim ya rasulullahi kai fa ba mai iya shiryar da makafi bane an dalalatihim gaban fatan nasu yadda ka san makaho ba za ka iya dawo masa da gani ya dinga bambanta launi da abubuwa ba to haka waɗannan kafiran maka in waɗanda Allah ya kaddara musu shirya ba ba za ka iya shirya da su ba ya rasulullah in tusmi'u ba kowa kake iya jiyarwa ba ya rasulullah amma ifahamin jiyarwa na fahimtarwa wa kabulin da kuma karɓa illa mun yi bi asira sai wanda yake ba da gaskiya da ayoyin na alqur'ani fa su kam waɗannan musulmi da masu miƙa wuya ne ga Allah يخرجكم وأسألك كذكى صوت يجب توحيد الله لك أيها الله الله الذي الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير نعم الله الذي خلقكم من بعد Allah shi da ubangiji ya ci boko daga launi ai min ma'in mahini daga wani ruwa walakantacce shi ne ruwan mani wanda ba yi da wani ƙarfi launi ƙarshen launi ke na ruwan mani kuma da shi ne Allah ya halicci ɗan adam bayan halittar farko ta annabi adam da aka halicce shi da ƙasa sauran dukkan yan adam an halicce su ne da wannan walakantaccen ruwa wanda Allah ya ce wa adam na khalaqu min ma'in mahin ba mu halicce ku da ruwa wanda yake walakantacce ba wanda in ya taba kama sai ka wanke kana tsantsanin sa ba ka san ya taba jikinka kuma a jikinka ya fito shi ne rauni na farko kuma da alamin ba'adu da'ati kuwatan kuma sannan ja'ala Allah ya sanya kuwatan karfi ai kuwatan shababi karfi na samarta min ba da ba'din akar bayan wani launi da ya biyo bayan wannan launi na mani wa huwa ba'u tawula ko tafuliya shine launin nan na kuruciya lokacin da aka haifi jariri komai nasa mai launi ne lokacin da yake koyon zama yana cikin launi ya zauna ya tuntsire yana koyon rarrabe shi ma haka cikin launi yake yana koyon tafiya yana cikin launi ya tashi ya faɗi har dai ya fara yin ƙarfi ya zama kaulayi to a nan ne Allah ke ba shi ƙarfi na samarta kuma da Allah min ba da kuwace da'afan wa shaibatan sannan Allah ya sanya da'afan rauni na tsufa wa shaibatan da furfura min ba da kuwace bayan wancan ƙarfi na samarta da'afan ana ai da'afan kibar launi na manyanta na shekaru wa shaibal haram da kuma furfura ta tsufa والضعف في الثلاثة wannan kalmomi na addu'abu cikin sunayen nan guda uku a wata ƙira irin samu ya zo da zanni a wani da ruku'ar harafin farko shi ne rajin Allahu ladhi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shayba wa fatihi kuma ya zo da fatahar wannan rajin kamar yadda muka karanta a yanzu duka kuma lugga ce da ma'ana guda ɗaya da addu'uhu da addu'ahu duk ba na su ɗaya shine launi wani ƙira'a ta zo da fata rabin a gurare uku wata kuma ta zo da ruku'a rabin a gurare guda uku ya khuluqu ma sha Allah yana halittar abin da ya so min al-quwwati na ƙarfi da yake sawa a jikin ɗan adam wadda'ati da launi da yake sa masa in ya tsufa wa shababi da samarta wa shaiba da kuma furfura ina fata an gani wa huwa al-alim Allah shine masani bi tadbir khalqihi da lura da lamarin halittar al-qadir kuma mai iko alama ya shawo akan abin da yaso imam musawi ke kaulu wani mai galalaini da ya fasara launi na farko da yake ma'in madini ai ruwa ne hakirin walakantacce da ibin mai launi kalilin dan kadan wanda ko cikin tafin hannun dan adam bai kai ba amma da shi ake halittar nan adam ya mutu kuma har ya buwaya da yake wa shayba ai wa huwa bayadu sha'r al-aswad abin da ke masa ash-shaybatu furfura shine farin gashi wanda yake baki gashi wanda yake baki ya juya ya zama fari shine ash-shayba yasulu awwalu galiban min salatu salihati wal arba'ina imamu sawu yace farkon fesowar furfura galiban yawanci yana kasancewa fi sanatin salisatu wal arba'ina a cikin lokacin da mutum ya kai shekara arba'in da uku galiban yawanci amma akwai wanda ba sai haka ba ma suna yin furfura akwai wanda kuma za su kai shekara hamsin sittin ma ba su yi furfurar ba amma dai yawanci yan adam furfura tana fara feso musu ne a lokacin da suka cika shekara arba'in da uku wa huwa awwalu sinnil kuhula wannan shi ne kuma farkon shekarun gwarzanta wa yukallimuna na fil mali wa kahlan alkahlu shine gwarzo alkuhula gwarzanta lokacin da mutum ya kai shekara arba'in to sai a ce balaga a shuddahu ya kai cikar ƙarfinsa na ɗan adam to idan ya kai in ya ƙara uku a kai to ya shiga shekaru na gwarzanta yanzu ya zama farko shi ba saurayi ba ne kuma shi ba tsoho ba ne kuma shi ba dattijo ba ne a ya zama alkahalu gwarzo wal akazu fil naqas kuma shine lokacin da zai haɗu cikin tawaya to wal akazu fil naqas haɗuwa cikin tawaya ta dan adam ba da kamsina bayan ya cika shekara hamsin ne daga ya cika shekara hamsin to ƙarfin da da yake ji da shi in ma ɗan kokowa ne wanda yake kayarwa da yanzu sai su dinga kame shi in ɗan damba ne wanda da yake naushewa yanzu sai su dinga naushe shi saboda yanzu fa ya fara gangara ƙarfi ya fara tawaya sannan yana shiga wannan hali na tawaya daga shekara hamsin bai salatin wa sittina har zuwa shekara sittin da uku adadin shekarun manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama 63 abin da ya sa ma kuma Allah ya karbi kayansa a shekara 63 manzo Allah ya yawaita addu'an Allahumma inni a'udhu bika min an uradda ila arzali umr Allah ni dai ina neman tsari a wajenka kar a maida ni mafi kaskancin rayuwa sai an kwantar sai an tayar kashi a kwanta fitsari a kwanshe manzo Allah ya nemi tsari kar Allah ya kai shi wannan shekaru shi yasa Allah ya dauke shi sai ya dan shekara 63 daidai lokacin da na ƙasa take karuwa a jikin dan adam to a wannan lokacin fa yazidu da ƙasar nan tana karuwa in ta tsola akan 63 wa huwa awwal sunni shaykhuka shekara 63 shine farkon shekarun dattijantaka daga mutum ya kai 63 to ya zama dattijo fa yazidu da'abu ko abduhu duka daya wannan launin kuma zai ci gaba da karuwa fil jismi a cikin jiki kalbin sa zai na jiki ya rabu sai yana tokalawa da paracetamol da sauran magunguna sannan ya ji dama dama wal aqali hankalin sa ma zai tawaya eh hatta hankali yana raguwa sai ka zama yana wasu zartuntuka sai a ce kai kyale shi kikin tsufa ne ila ashirin umuri haka zai ci gaba da nakasa da tawaya ta kalbin jiki da hankali da ji da gani da haƙori da ƙafa duk suna tafiya in shekaru suka yi yawa ila ashirin umuri har zuwa kuma ƙarshen rayuwar da ɗan adam sai mala yace ha za ki ga da ahli taqwa wa sala tawayar hankali dai kam wannan yana faruwa da cikin wanda ba ma'abota tsoron Allah ko kuma kyautatuwar hali ba masu tsoron Allah su suna ƙara shekaru ne hankalinsu da iliminsu yana ƙara cika musamman mahaddata alƙur'ani da wanda suke karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato imamu ikirama babban taki ne yake masu wato makaranta alƙur'ani ko za su kai shekara ɗari su hankalinsu baya ɓacewa وأما هم أما كاذفوا أهل التقوى والصلاة فيزيد أقلهم هقل لنا قالوا لآكل أمر المهزوة قرشان لا يوصل أما وين بيقات لا يوصل أشكول الدنيا wajen neman duniya da jin daɗin duniya da aikata abin da ya ga dama da son zuciya da sauransu to wannan kan daga ya ba da sittin da uku kuma za ka ga sai abin da Allah ne hankalin da tunanin duk yana raguwa har ya kai bai ma san me yake faɗa ba amma shi wanda yake jin tsoron Allah tun a kamartarsa yana kiyaye dokokin Allah yana kyautata ayyukansa tsakaninsa da Allah to duk lokacin da shekarunsa suka karu shi kuma hankalinsa da nutsuwarsa suna karuwa har zuwa ƙarshen rayuwar shine wato kanwa kenan tana duba tana ƙara kuɗi to haka matsayin malamai da masu tsoron Allah yake a rayuwa na'am mu ƙara sura
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفقون Allah ce wa yau mutum kuma sa'atu ranar da alkiyama take tsayawa yuqsimul mujrimuna kafire za su yi rantsuwa ay yahlukul mujrimuna za su rantse malabu su su fa ba su zauna ba kwata kwata fil kubur a cikin kaburburan su gaira sa in ba wani ɗan lokaci kaɗan ba kala ta'ala saboda tsoron da suka gani da firgita duk da a cikin kabarin fa an azabtar da su Allah Allah suke zaman kabarin ya kare a tashi kiyamar ma suna ganin kamar a kiyamar za su fi samun sauki in kuma ka tashi a kiyamar suka ga abin da yake cikinta suka hango makomarsu sai su lantse da Allah ba zona a kabar gurin su a cikin kabar gurin su kuma gaira ba face wani ɗan lokaci ta ɗainanci suka kawo shi ma da nukura ba ma'arifa ba wanda su kansu suka san ga iya wato lokacin gaira sa a kawai Allah ce ka zalika haka nan kawo suka da tun a duniya sun gaba da yi hukuna ana juyar da tunaninsu da hankalinsu ai yusra kuna ana laki ana juyar da su gabanin gaskiya shine albasu tashin alkiyama ba ke da shi ba an juyar da hankali kama turifu kamar yadda aka juyar da su ana laki gabanin gaskiya shine asidiku gaskantawa shi ne da tulubu cikin tsawon zamanin da suka a cikin kabari suka kasa kididdigewa tsawon shekara nawa suka a cikin kabari har suna rantsuwa su ba zo na cikin kabari ba gaira sa a ɗan wani lokaci kankani قال الذين أوتوا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان الله يتأمر هو الذي أتبعه ilimi da imani من الملائكة إلى ملائكة الصدق إلى القيامة وغيرهم جوائز رسولة يم أدم الجميع بذلك ما في إلمي ما في إيماني سوكم ذاتي ووزنان كابران رجي ونسوك في مالك سجيرة sai sai laqad labitum fi kitabillah wallahi hakika kun zauna cikin littafin Allah ai fi ba ka taba wuce abin da Allah ya rubuta shi a lahul mahfuz fi sabit ilimi cikin marigayin iliminsa kun zauna ne a cikin kabarinku tun daga mutuwarku aka sa ku a cikin kabari ila wani za ta zuwa wannan rana ta tashin alkiyama tun ka ga ulul wa ulul alladina utul ilma wal imana su suna wasake suna sane da duk abin da ya gudana tun a cikin kabari har zuwa kuma tsayuwar alkiyama saboda ilimin da Allah ya ba su na addini da kuma imanin da Allah ya auruta su da shi a cikin zukata su ba na shiga imuwa ba abin da yake ɓace musu har ma za su cewa kafirai wallahi sun zauna cikin abin da Allah ya rubuta a lauhul mahfuz ila yawmul ba'th har zuwa wannan rana ta tashi alkiyama sai su ce fa hada yawmul ba'th su allazina ubidu wal iman wannan yinin da kuke gani shi ne ranar tashin allazi an kantu wa kuka yi inkarin da kuka yi musu da duniya kuka ce ai an mutu ba za a tashi ba to wannan shine yawmul basil walakin lakum dai da cewa ku kafirai kuntum kun kasance la ta'lamuna wa ku aw ba ku san aukuwarsa to gashi yau ya auku fa yawma idin fa فيوم لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعجلون yawma idin a wannan rana ta alkiyama la yanfa'u allazina zalamu ma'azratuhum بالياء لا ينفع والتاء لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم معذرتهم شيء فاعل ينفع تنفع تنفع أولا لا لا تاء القيامة معذرتهم كانوا حنظروا su kafirai fi inkarin fi inkarin da suka yi da hudara tashin alkiyama a duniya uzurin da za su kawo na cewa ai ba su sani ba ne ai ba su haka abin zai zama ba to a wannan ranar uzurin su la ya faku ba zai amfani allazi na zan da suka zalunci kawunan su da kafirci za su ta kawo uzurinka iri iri amma uzurin nasu da za su kawo ba zai amfane su ba wa lahu min guna kuma ba za a ɗaga musu ƙafa ko a ce su koma su gyara ayyukansu ba ai la yuzabu minhum utuba ba a neman komawa su gyara aiki shine guna. ai a rutu ba a neman su koma ila ma yurdillah zuwa aikata abin da zai yarda da Allah sun riga sun bar damar mutum a duniya da kaddara muna ولقد جعلنا لله في هذا القرآن من كل مكان ولئن جئتهم
الناس في هذا القرآن من كل مكان أي ولقد ضربنا حقيقة من بقى من كل مكان ذكر وني مثالي للناس ga mutane musamman kafiran Makka fi hada alquran a cikin wannan alqur'ani mun buga musu misali tambiya Allah da mun fadakar da su su fadaka su gane cewa lallai tashin alkiyamar nan gaskiya ne wala in ji ta wani wallahi idan ka zo musu ya rasulallahi bi ayatin da wata mu'jiza da suke nema misalul asa kamar misalin sabbin nan da annabi Musa da take zama macijiya wal yadu da hannun nan da Musa na abu Musa da yake yin haske da za a baka irin wannan mu'jizar kai ma ka zo musu da ita la yaqulanna wallahi za su ce wato allazina kafaru wanda suka kafa cewa Allah za su dinga cewa in antum kutsin ba komai bane kai da mabiyanka ya rasulullahi illa mun tuna fasai masu barna wato ashabul ashabu abatil ma abota karerai wannan abu da zan faɗa ba gaskiya bane kalmar da ulan na dina ce has wato zuba nunu nunu rafi an shafe lugudan nan ta ruku'a da yaqulu nunna ne asalin lugar da ya ƙulu nunna ya ka shafe nunu rafi nu a nun kudan nan mai rukuwa nan ai da ya ƙulanna mai fata'a ce to akwai mai rukuwa da aka shafe da ya ƙulu nunna da tawalin nuna da saboda jerantuwar wannan nunu nunu din sai aka shafe guda ɗaya walwar kuma an shafe wau ɗin da ya ƙulu nunna ba ba na la yaqulu ba wannan da ba na asali ne ko da mufradi ne za ta yi yaqulu Allah ko ko yaqulu fulan dole a sa wawu to akwai wawu jama'a shine gamirul jam'i din la yaqulu nunna wancan wanda nan jaye ya ja shi ne aka shafi shi kuma littika ya saki ne domin gamuwa da sauraru guda biyu sai aka ce da ya kulanna aka shafe nun guda mai rufu'ar da kuma wawul jama'a din waɗanda suka kafo cewa Allah za su dinga cewa in atum in bi mana ma lafiya ku din ba komai bane illa mutsulan masu ƙarya ai ashabu abakil kazalika كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون
Allah ce kazalika haka nan kamar da waɗannan kafirai naka suke karyata ka ya rasulullah ya da Allah Allah yake rufewa ala qulubil ladina la ya'lamuna ga zukatan waɗanda ba sa sanin at-tauhid da kadaituwar Allah kama da ba ala qulubi haula kamar da Allah ya rufe zukatan waɗannan kafirai naka fasbir فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
Allah ce fasbir ka yi hakuri ya rasulullah dama sura ce da aya ta zaman makka ko yaushe ana cewa magana yayi hakuri ai in ji imamu sawu idan alimta halahu in ka gane haka halin kafiran nan yake wa annahum cewa su la yu'minuna bi wujudi tabi ala qulubihim cewa ba za su imani ba saboda kamar wannan rufi da Allah ya ga zukatansu to fasbir kawai kai hakuri inna wa'dan la yaqiqa alqawlan Allah bi nasrika da taimaka maka da yi alaihim akan su hakkun gaskiya ne kawai ka jira lokaci wala yatakifannaka alladhina la yuqinuna alladhina la yuqinuna wanda ba su da yaqini bi ba'd da tashi alqiyama la yatakifannaka kasu ta da kai daga kan hakulinka da kake da shi ya rasulullah ai la yahmilannaka kasu dauke ka kasu dauke ka su dauke ka ala kifati abu rashin nauyi kawai su dauke ka cilak daga kan halin da kake ciki na haƙuri da kuma hali na bin Allah da bauta wa Allah shi kadai wadai shi da rashin nauyi abinda iska ta zo za ta ɗauke shi tana yawo da shi ne tashi ya fi shi ɗaishan alkiffa shi ma rashin nauyi ne awa amma ban kaffata mawazinu wanda ba wasu zalada ya rashin nauyi ya yi saman maimakon ya yi ƙasa ya yi nauyi to kada abinda kafiran nan suke gaya maka na ƙaryatawa da rashin yin imani ya tada ka daga abin da kake kai na imani bilbasu da tashin alkiyama fitar ke sabir kare sa ka kai rashin haƙuri wanda kuma Allah ne ya umarce ka da yin haƙurin nan ai abu ne da la su ruku karka kyale yin hakuri da duk abin da za su gaya maka a zaman maka kai hakuri wa'ad inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah da ya maka fan gaskiya ne a jira kawai lokaci an yi hijira an je Madina za a zo a haɗu a Badar a nan za a bambance tsaki da tsakuwa alhamdulillah صدق الله العظيم alhamdulillah alhamdulillah